الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na hadi ta ci daga watan al-muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci kuma na biyu da watan biyar shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara dan ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam yau za mu tashi babu kasmi sadaqat wannan kuma shine darasi na 49 babu kasmi sadaqat wato babin da yake magana dangane da raba sadaka idan an ce as-sadaqat jam'i ne na as-sadaqa sadaka kuma wato zakka da sauran sadakoki na yau da gobe duk sun shi wane ne ya tantanta a ma zakka wane ne ya tantanta a ma sadaka ta yau da gobe shine abin da babin zai shirye zuwa gare shi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل الصدقة لغني لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غازل في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال وانا ابي سعيد الخدري ان كرتو wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تحل الصدقة لغني صدقة باتا halatta ga maudai ma'ana idan kai maudaci ne aka baka sadaka bai halatta ka karba ba haka idan kai ka san wani mawadaci ne ba shi halatta ka ɗauki zakka ka ba shi ko sadaka ka ba shi idan ka jahilci halinsa ka ba shi shi kuma yana da tabbas din mawadaci ne bai halatta ya karba ba dole ya mayar da ita ce a'a a bai wani ni ban da ni illa li khamsatin sai ga mutane biyar su wane ne mutane biyar li'amilin alaiha ga wanda yake cikin ma'aikata akan harkokin zakka amma wanda aka tura gidan ya je ya taro zakar ta kyano ce ta tumaki ta awaki ya koro ya kawo imamu musulmi amma wanda aka sa ki rubutu amma wanda aka sa ki lissafi duk wannan suna cikin al'umma da ala sadaka waɗanda an tura musu nauyin gudanar da zakka to in waɗannan ko da su mawadata ne za a ba su albashinsu ladan aikin su daga cikin kuɗin zakka kun gane da kyau aurajulin istaraha bi mali ko mutumin da ya sai zakkan nan da kudinsa kai mawadaci ne da aka bai wani talaka zakka ta tunkiya ko ta rago ko ta rakumi ko ta akuya kai sai ka sa kuɗi ka saya a hannun talakan nan kaga asalin dukiyar nan ta sadakar amma yanzu saya kai inda saya kai ta halatta kun gane da kyau au gharimin ko wanda bashi yayi masa yawa aka bashi kuma iri biyu ne imma wanda ya ci bashi dan saboda maslahar musulunci mutane ne guda biyu suke rigima da juna kan wani abu da ya shafi dukiya sai ka zo kai sulhu tsakanin ka ce wai ne rigimar ya ina bauta naira dubu hamsin amma ya kafe ya ce shi dubu talatin da biyar ne ya sani yan fala nawa kenan dubu sha biyar dan ka sulhunta su dan ka kashe wuta dan ka kashe gaba tsakanin musulmai sai ka ce to sha biyar din tana kaina a shirya ba shi kenan ba ko bai ka a tafi sha biyar din rubuta da bai tana kaina ka ka ci bashin wannan naira dubu sha biyar saboda ne بالمصالحة بين المسلمين to irin wannan bakin akwai na da akai wanda yake cikin irin wannan bakin da niyyar biya da haka ya halatta idan an zo zakka a bashi dan ya samu ya biya saboda abin da yayin babu ta'awun alal birri wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan haka baki na biyu mutum wanda yayi baki dan tilastin rayuwarsa abin da zai ci ko abin da zai sha ko abin da zai fitira tilasta za a yi baki an gane ko to wannan shi ma za a baki zakka a ciki amma mutumin da ya baki bai aikata haramu mashayi ne sai dai gidan barasa ya ta sha ya ta sha baki har baki ya taru a kai za a ba su kudin zakka biya a hanya ta haula ne da suna da malamai suka ce sai fa in ya tuba taubatan da suwa mun ga alamun haka amma duk da haka gidan barasa suke su ba za su yace ba ai yanzu ne ma suke jin sai an biya tun da ya tuba to sai ya ba shi kudin zakka ya biya an gane ko ko ba shi kudin zakka ya biya duk bashin da ya ji masa ko wata ƙarya ta yi masa sai a ba shi kudin zakka ya biya in bai biyo ba kuma sai a kyale shi sai ya karata ya dawo ake je ya sako da lantana har ba shi je shi zai sai ya ba shi zakka to wannan ba za a ba shi zakka ba aw ghazin fi sabilillah ko bar dan yaki wajen yada kalmar Allah ghazin mayaki kenan to shi ma ana ba shi zakka ko da shi mawadaci ne an gane ko sai fa in ya wadata ya ce a ni a bari ina da kuɗin bindiga ina da kuɗin albaruki na ina da kuɗin kaza ina da kuɗin kaza ba na bukatun taimakon kowa tunda Allah ke jahidu bi amwalikum wa anfusikum to ne zan yi da dukiya ta ba na bukatun komai amma in yace yana so daga baitul malin gwamnati za a bai kike musa da kuɗin zakka a bai da bindiga da gudurin abin da zai ci da sulken yaki da komai da komai ya tafi da magani da abincin da za a ci a hanya to wannan dukkan mayaki wajen yada kalmar Allah ya ci da shi an gane ko to waɗansu a majalisun fikihu na duniya da ke karkashin rabitatul alamin islami sun yi zama a birnin makka suka ce a yau kalmar fi sabilillah fadinta zai tafi dukkan wani yunkuri na siyar da musulunci gaba kamar za a buga littafi na tauhidi ko na fikihu ko na hadisi wala Allah da larabci ko turanci da wani yare ya halatta da kudin zakka dan saboda ita ma hanya ce fi sabilillah hanya ce ta yada musulunci haka suka ce a tattali dukiya a ajelan da'awa da tura mutane ƙauyuka su je su wa'azi ko su karantar da addini ka san mutane a ƙauye iri biyu ne imma dai waɗanda ba sa cikin addinin gaba ɗaya a kiraye su imma waɗanda suna ciki amma addinin mun da muke ko ba ta sallah ba su iya ba sai a tura malami a ba shi wata uku ko wata hudu ya je zauna a can gurin a ce za mu baka albashi dubu goma kowane wata ko dubu sha biyar kowane wata matukar za ka je kauye kaza a cikin wannan wata uku ka karantar da sun zuwa amma a sauke ahalari a sauke arba'in hadis ko su kara kara komai wata uku naira dubu goma goma nawa kenan ba dubu da ba shi kenan idan muka samu wanda zai wannan dan girman Allah idan muka dauki wannan matakin musulunci ba zai ci gaba shi kenan a tura su kauye ta ji ake da ta an turo muku bayan Allah zai karantar da ku addini ku ba shi masauki da yawan kwana kusa da masallaci akwai yar an baya mai aiki da batar da sika da sauransu yana karantar da mutane jama'a ku zo maza su zo mata su zo tsara lokacin mata su zo lokacin maza su zo lokacin yara su cikin ne wata uku idan aka zaka wannan talabar din har ba ina hadisi a halari zuwa amma ba abin da zai hana ya sauke duka waɗannan guda uku duka a cikin dubu talatin kasar kaya da musulunci ka ce da musulunci idan ka ɗauki kuɗin zakar ka dubu talatin kai wannan ya halatta in ji wannan majalisar fikirin duniya suka ce ya halatta da ina cikin fisa billah to saboda haka ina masu zakar kun dai ji kun dai ji sai mu fara ganin samfuri yan uwanmu nawa ne maza mata a kauye waɗanda suke mutuwa su iya fata da wasu sallah ba mata nawa ne wata bewar Allah ma gani musulma tana da tana da ƴaƴa har jikoki take da jikokin ta ba ta aurar da wadansu amma take ita sun yi aiki wankan jaraba ba take wa yi tsammanin da kawai ana yin wanka ne idan an yi zina amma wanda ake sunyar annabi bai ne wanka shi tana ganin kin da ya tsakanin da zama jinin ne yin wanka kaga iya cikin da kike ta haka sani to kaga addinin mun ga dake wanda ba ka rasu a kansa nawa ne irin wannan cikin birni ma ban tana kauyuka to kaga in zakka tana aiki daidai musulunci zai ci gaba fi sabilillah kaga musulunci na da wanda cikin duk abin da ya karanta أو مسكين تصدق عليه منها هو مسكين da aka ba shi sadakar zakka din fa ahada minha li ghalib sai ba da ita ce ta ga wani mawadaci kaga shi mawadaci bai halatta ka yi sadaka ba amma ya halatta ka rubi to bayan an ba shi ya halatta ba ya cewa ni mai kudi ne ba na karban kyauta akwai malaman da suke ganin cewa karban kyauta ma wajibi ne in an baka ka ce ba na so ma ta saba akwai da suke ganin ko mustahabbi ne amma ka ga sadaka kuma kowa ne ke karba ba kaga bambanci tsakanin zakka kenan da wato ainihin a tsakanin sadaka kenan da kyauta رواه احمد وابو داود امام احمد بن حنبل يروي هذا حديث هكا امام ابو داود وابن ماجه ده ابن ماجه وصححه الحاكم امام الحاكم النيسابوري ابو عبد الله يأتي حديث الى سبيل ابن حجر يقول ويعل بالارسال وكان كما لم يكن الا تحديث حديث مرسل وبتابعين كيف سيأتي النبي ياتي ba tare da ya faɗa mana waye wa su ta bai da huwa bai da nabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan hadisi ana kiran shi da suna da iki to sai dai hadisin ya zo da sanadi daban-daban waɗanda suke galibin su mutum ne ya sadu zuwa ga annabi da haka hadisi ne sahi an gane ko da haka idan ka duba cikin littafin irwawul galil jerin hadisi na 770 ko cikin littafin sahihul jami'ul kabir jerin hadisi na 7250 za ka samu an inganta shi an gane ko saboda haka hadisi ya sahi وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وعن عبيد الله ابن عدي بن الخيار أنكر به حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار الله تبارك جاء قريب yace anna rajulaini waɗansu mutane biyu haddathahu sun ba shi labari su biyun nan annahuma ataya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai biyun sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yas'alani min sadaqa suna tambayar shi da idan dai zakka ta zo ya kamata a ba mu namu talakawa ne a sa cikin rijistar masu karfa fa kallaba fihi man nazar sai annabi ya kalle su takalibin nazar shine su kalli mutum daga sama har kasa yana so ya ga ya ya sun cancanci a ba su ko ba cancanta ba an gane ku farahu ma jaldai ne da annabi ya gansu masu karfi ne majiya karfi ne guda biyu jal shine alqawi min ar-rijal maji karfi ko da bai da kokobo amma yana da karfi da zai je da ko yana da karfi da zai je zai ita ce zai tsaya yana da karfi da zai tura amalan ke da zai tura wani baro mai karfi ne to فقال في النبي إن شئت ما أعطيتكما إن هركم ناتي كنا تنسيك نسيء الضوء أما كسني ولا هز فيها لدليل زكاة باب ربوء أسكت جمد نورة باء ذات ولا بقوي مكتسب haka mai jin karfi da zai iya sana'a kuma ba a bar zakka maji karfi wanda zai yake jin karfi kuma ba za a bar zakka ba suka ce domin waɗanda ake baiwa zakka sun yi alfukara da almataki to menene haddar fakiri fakiri shine suka ce mutumin da ke mallakar daga abincin kwana ɗaya zuwa na wata shida abincin gidan su bai wuce na wata shida ba wannan fakiri ne yayin miskin mutumin da ya mallaki sama da wata shida amma bai kai shekara ba yana da abincin wata takwas wata tara har wata goma har sai a ɗaya da rabi misali ya dai sai shekara wannan mai rabi miski to wannan abincin da yake da shi in ma gashi a ajiye a gida a tare in ma kuma abin da yake samu na yau da gobe in ya fita ya fi karfin wannan ko albashinsa na wata ya ishe shi da iyalinsa matarsa ɗaya ɗansa ɗaya yana aiki a wurin da ake bashi albashi ne dan koka idan zai da haka wannan albashin ya wadace shi ko da yanzu ba da abinci shekara a tare amma abin da ake bashi dole ya ishe an gane ko to wannan da gane cikin alfakir da cikin almiskin to shi ma wannan mai karfin duk da baya da kokobo yanzu amma yana da karfin da da zai fita da zai iya samu abincin da nan da iyalinsa to sai a kalla idan abin da zai iya yi na yau da gobe karfinsa ya kai inda zai zage dantse zai mallaki abin da ya ga abinci shekara to shi kenan ba za a baki zakka ba amma in karfinsa bai kai ya samu abincin da yake sama da na shekara ba to ba za to kenan za a iya baki kun gane ko annabi ce la hazza fi hadi gani wala li qawiyyin muktasib kuma su malamai suna kasance mai karfi da ne da biyu akwai wanda yake da karfi da wayo akwai mai karfi wanda yake baya da wayo suka ce wannan wanda ake nufi mai karfi da wayo ga shi da karfi ga shi kuma da wayo ya san hanyoyin da zai samu kuɗi din ba wai yawan mutane dan fara fa a'a dukkan wata sana'a zai iya gini kaza ya iya sarrafa kaza ya iya sarrafa kaza akwai wanda yake mai karfi amma baya da dabara sai ka koya miki ya zai yi to wannan duk karfi ya ba shi zakka tunda akrak kenan wato dole ko bani to wannan kenan akrak da karfi amma baya da dabara a akwai wanda halittar ta haka kuke dai na'am zai ma mun da haka ne ko muka sake faɗin wannan ai amfani da bidin kenan a yi ta karawa da za a faɗa gaba ɗaya ba amma idan aka faɗo ni ko ba sai kalo ne ba za mu yi ne ne je na tabbatar ka ji wannan fakiri aka ce ko ta yau ne ba haka ne ba faɗa ba jiya to miskini yana da ma bai kai na shekara ba ko zo bai wadace shi ba har muka faɗi bambanci tsakanin ka iya samun wani abu ne da gobe amma kana cikin miskin dan ga masu jirgin ruwa ma an ce masaki ne amma safina ta bakana ne masaki ne suna da jirgin ruwa ma amma masaki ne ka fahimta ko وعن قبيصة وأن حديثي رواه أحمد إمام أحمد بن حنبل يرويته وقواه أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي سكت حديث مثله التقوية تأية بنتوها sun hassana shi ko sun safa shi a takaice dai hadisi na cikin hadisi na kabul wanda zai iya zama hujja kenan har a kasa malam yalan ba yace kana imamu ahmad huwa ajwadu isnadan yace sanadin sa yana da matukar kyau kwarai da gaske duk wannan uslubi ne na nuna hadisi karbabbe ne walil qabuli yuslikuna jayyida والصالح الثابت والمجودة وهذه بين الصحيح والحسن كما الإمام السيوطي يقول يمكن تكون كربان حديثي سيستي مثل جيد وحديثي غير مثل بسيط كنت مثل صالح كنت مثل ثابت كنت مثل مجود دكا مثلا اللفظ أنا دكا من حديثي كربان وهذه بين الصحيح والحسن waɗannan lafazan ana amfani da su tsakanin hadisi sahihi ko haka duk wanda dai ka karɓe ne وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة لا تهد إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فهلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قياما من عيش ورجل أصابته ساقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا ساقة فحلت له المسألة حتى يصيب قياما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا أنكر حديث لذا قبيصة ابن مخارق الهلالي yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mas'alata la tahillu roko ba ki halatta illa li ahadi salasa sai ga daya cikin mutane uku na farkon su rajulun tahammala habalata mutumin da yake bincin wani baki suna fassara habala shine dukkan wani nauyi da ka tsaya cikin jimmarka da musulhu tsakanin mutane biyu jama'u biyu ko mutane biyu to dukkan mutumin da ya dauki wani nauyi ya dora ma kansa na sulhu tsakanin mutane da ke rigima kan dukiya yace ni na gina gani zan biya abin da kuke rigima a kai din dan dai a sulhunta to shine ta hammala amala to wanda yake da irin wannan fa halata hu mas'alatu zakata halata gare shi hatta yusibaha ya halata kan yi ko hatta yusibaha hatta ya samu abin da zai biya wannan ba kun mai yumsi daga lokacin da ya samu wannan kuma sai ya daina roƙo ya taka birki daga wannan ba shi ba maulana ورجل أصابته جائحة ko mutumin da wata musiba ta same shi ja'iha shine dukkan wani bala'i saukakke daga sama dukkan wani bala'i da Allah ya kaddara ya samu mutane an bari ruwa ja'iha gobara ja'iha ina ne ko a samu wato ainihin tarihi duk sun yi amfanin gona wannan duk ja'iha yan fashi su tare ka wannan ma zai yi shiga cikin ja'iha ja'iha dai dukkan wata musiba saukakkiya da ta zo ta daren mu mutum ijtihad malam wanda ta zo ta haɗi ke dukiyarsa ta halaka dukiyarsa wannan ja'iha din ko wannan musiba din fa halaka bi mas'alatu hatta yusiba qiyama wannan ya halaka roki mutane har ya samu qiyaman abin da zai wadatar da shi min aikin na rayuwa da ya samu abin da zai wadatar da shi na rayuwa shi kenan gobe ta zo a kasuwa ta sami ta ce mai jarinsa ko a gidansa ko a wani abu makamancin haka to ya halaka roki mutane da ya samu wani mai kauri da zai iya sarrafawa to kuma sai dakatar da roƙo haka daga lokacin roƙo ya zama haramun ka ga makasudi kenan yanzu ku rinka kallon ina son barin ka bin hadisi mu za su san dai ku rinka fahimta yadda sako annabi ke bayar da sako kaga a makon an haramta bara kaulan wahidan sai zanto wani zai shiga cikin tsanani a makon a buɗe kofar da buɗe sai zanto wata hukun yadda bara ta zama mai sana'a shi ko addinin musulunci bai gaji tsanantawa ba bai gaji sako-sako ba addini ne suka tsakiya da haka sai ya halatta bara a wani lokaci ya haramta ta a wani lokaci duk wanda ya zo ya ce bara ta halatta ko yanzu to wani na cikin zalunci ke dukkan wanda ya zo ya ce bara ko al'ama ba ta halatta ba a kowane irin hali kuma wannan ya yi zalunci kenan da haka sai dai mutum ya tsaya a tsakatsakiya ولا تجد في امر من الأ- في شيء من الامر يقتصر الى طرفي قصد الامور جميعا ko da lokaci an fito tafiya tsakiya tsakiya kar ka jefa ba da yawa kada kuma ka sassauta da yawa domin ila tarafai qasdul umuri jami'a in ka jefa ba da yawa sai a zarge ka a shari'a haka in kai sabo sabo da yawa sai a zarge ka a shari'a an gane ko kullum sai ake tafiya tsakiya tsakiya wa kadhalika jannakum ummatan wasata لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ورجل أصابته ساقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة كل mutumin da wata saka saka shi ne tsananin talauci tsananin talauci ya same shi hatta ya kuma salafatu min zawil ija min qawmi har a samu mutum uku min zawil ija cikin ma'abuta hankali daga cikin mutanensa su tashi su rinka cewa da kada asabat fulanan saka jama'a tsananin talauci ya durwa ne kare arziki ta zo masa bayan da an san da shi irin wannan suna zuwa ka ga mutum yana ta himmar yana ta kwazan amma kudin kamar sunna mutu sai Allah ya riga ya turo sai ya kare babu yadda ya iya to kaga wannan ba ragwancin sa bane ba kaddarawa ce ta ubangiji sai ya ɗaukaka abin da ya so ya kaskantar da abin da ya so lokacin kuma da ya so ba wanda ya so kuma dan ne dan shi fa'alu lima yuridu to irin wannan idan ta faru za ka samu wani da jin kunya ya tambaya an ya tambaya ma za a ci gaskata ya ce mai kaza ne kaza ne na roƙon mutane da san gaskata ciki na ciki to masu hankali cikin mutanen da wanda suka karance shi sun gane yana cikin tsanani suka karance mutane sai ga mutane wanda su gane wani ba ga abin da yake to sai a samu wadansu su tashi yi bayani jama'a lalle akwai wani dan uwanmu wanda da yana cikin wadata amma halin da kanuka ya sani ya kamata a taimaka masa a yi kaza a yi kaza a yi kaza don saboda a fitar da shi a sauƙaƙa masa koyaya cikin abin da ke in hali ya kama su bayyana shi sai su bayyana shi in hali ya kama su ɓoye sunan su sai su ɓoye sunansa akwai lokacin da ba su sun bayyana sunansa ba sai zanto a sai cin mutum inda zai ji ba daɗi to sai su ɓoye sunansa ya kama abuta hankali saboda musulunci an gina shi ne akan ukuwa imaniya inna mal mu'minuna ikhwa kaga ba shi zai tashi ainihin ya abin da ya nuna fuskar ta gaban jama'a ba da akwai kaskanci a cikin da yawa wani ba zai iya ba to sai a samu masu hankali waɗanda suka san ya kamata sai su yi bayanin halin da zai yi mutum yake duk wannan tsari ne na rayuwa wallahi da mun bin sai mu samu sauki a cikin rayuwa da muka tsale wannan tsari muka ɗauko wani tsari namu na kanmu da muka kirkira cikin gida ko aka kawo mana daga waje muka gina rayuwa a kai ta ƙarya ta rashin imani ta rashin tausayi yasa ta muke shiga cikin halin da kanikai kana da kudin baka jin kudin su kana da sarauta baka jin baka jin dadin sarauta mulki kake da shi amma baka jin dadin sa dan koyi kana da opposition koyi baka zama cikin kwanciyar hankali to inda rayuwa take kenan mutakar ba dole ta kan qur'ani hadisi ba a ta'an mutum uku su tashi masu hankali su ce da kada asabar fulanan faqat jama'a hakika talauci fa ya samu wani to fa hayyaz lahu al-mas'alah irin wannan mutumin fa roko ya halaka gare shi hatta yusiba qiyaman min ayyi har ya samu abin da zai wadatar da shi na rayuwa sai annabi ce fa ma tuwa hunna min al mas'alati ya qabisatu ya kai kabisa duk abin da ba wannan guda uku ba na wani roƙo ko bara ko allazi wahidin da za a yi sahtun ya'kuluhu sahibuhu tuhtan annabi ce sahtun haramun ne ya'kuluhu sahibuhu tuhtan dan ma abincin su zai ci a matsayin haramun yake ci الصوت فيه الهلاك فيسكي تكون بعذاب وقد كان من افترى اصلا الصوت الهلاك هلكك وكذا تكن waɗannan hadisai da ake kafa hujja da su kan wato ainihin haramcin yin bara matukar ba da uzuri na shari'a ba to daidai wannan hadisin ne na kawo nake sa in kawo mana waɗansu daga cikin hadisai da suka bar haka matsayin wannan hadisi sahihi ne rawahu muslim imamu muslim ya rawaito zaka magana ta gari wa abu da'ud gwamnan kuzaima wa ibn hibban kaɗan daga cikin hadisan da yake cewa koro mana a gurgudu zan kawo su cikin littafin at-tarjib wa tarhib na al-hafiz al-munziri al-imam al-munziri daga cikin hadisan ya kawo su suna da yawa babin da ya mutu yace at-tarhib min al-mas'alah babin da yake magana dangane da razanatuwa da tsoratarwa game da roƙo wata harimu hama al-gina da haramcin roƙo matukar mutum na cikin wadata wa ma ja'a fi zannu tama'i da irin abin da ya zo na nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake zargin kwadayi da zalama wa tarjibu fi ta'affuf a waje ɗaya kuma ga hadisi da suke kwadatarwa wajen kawar da kai da kame kai wal qana'a da nuna wadatar zuci wal akl min kasab yadihi da kuma mutum ya rinka ci daga gumin hannunsa hadisan da duk zai kawo kenan wannan su ne littafin hadisi da ke rayar da dukkan wata al'umma da ta mutu yana kulla babi sai kawai ce an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala makarantar manzo Allah kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm mutum ba zai gaje bayyana ta roƙo har sai ya gamu da Allah gobe kiyama babu ko da tsoka ɗaya ta nama a fuskarsa wannan hadisi da bukari da muslim da imamun nasa'i duk sun rawaito ne gabe ce manzon Allah ya ce man sa'ala nasa fi ghairi faqatin nazarat bihi wanda dai yayi mutane ba wai wani talauci ne kunno masa kai ba aw iyalin la yutuhum ba kuma dan waɗansu iyali ba da suka yi waita baya iya gudanar da su ba ba da wani ɗaya da cikin dalilin nan ba haka kawai yayi mutane جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لهم زي زي ranar tashin kiyama da fuskar da babu nama a kanta wa ramdan haka zai tashi a wani hadisin yace man fata ala nafsihi babu mas'alatin min ghairi faqatin nazalat bihi dukkan wanda ya bude wa kansa kofar roko ba tare da talauci da ya same shi ba aw iyalun la yutiquhum ba tare da nauyin iyali da ya masa yawa ba fataha Allahu alaihi babu faqatin to sai Allah ya bude masa kofar talauci min haythu ya hatta ta inda baya tsammani har ya fito yana mabaraki har ya fito yana malaki ko za ka ba shi malala za shi cikin ya makarin kirge da bahaushe ke cewa ba inda za a yi siya wadata dole sai ya roƙa dole duk abin da za ka ba shi ba zai wadata ba sai ya roƙa ki رواه البيهقي وهو حديث جيد في الشواهد حديث نبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يزول النبي يسأله أين روكانتا فأعطاه جاء النبي يبايك أظن روكا فلما وضع رجله على أسكفة الباب lokacin da ya tsora kafarsa akan dokin kofa zai fita waje kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce law ya'lamu na ma fil mas'alati da sun san laifin da ke cikin roƙon mutane ma mata ahadin ila ahadin yas'aluhu da ba ta samun wani ya gani wani ya roƙe shi wani abu da sun san laifin da ke cikin roƙo da a tarihin su ba za a taɓa samun wani ya gani wani ya roƙe wani abu ba a wani hadisin yake lau ya alamu sahibul mas'alati ma lahu fiha lam yas'al mai roƙo da zai san menene dalilin da abin da aka tanadar masa da ya gwamna shi bai taɓa roƙon kowa ba tarihin sa a wani hadisin yake mas'alatul ghaniyin shay'un fi yadihi yawm al-qiyamah mutum yana cikin wadata har kawai ya mayar da roƙo sana'a ya rinka roƙon mutane ko ya mayar da bara ya rinka bara ga mutane to wannan shay'un wani muni ne da aibu da alama ta wulakanci shi ya zai yi a fuskarsa yau mai kiyama a ranar tashin kiyama duk mai zara ko mai riko alama za su tashi da kaga fuskar shi kaga fuskar mara mabarati a lahira da kaga fuskar shi kaga fuskar mara kike san kila kowa zai gane a gane wannan san kila dan mola ne kawai ka duba duk irin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da zamu kawo na karshe karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace إن المسألة لا تهد بالأمير ولا لذي مرة قوي صدقة فا كودو كوبايا هلتا جمرة دكي كود دكا من الكاركي يمكي دلاتير جبتي إلا لذي فكر مرتع sai da wanda talaucin sai tsananta ba wai kowane talauci ba talaucin ya tsananta au gurmin mufzi ko wanda baki ya riga ya har ma ya fi gidan ya sa ko sallah yake yana ya manta raka'a nauti ba ya yi yawa a kansa ومن سأل الناس ليسري به ماله دكا من يلوك متاني كو دنيا كان هذا كبير كيسا بعد بكاتا في تسكبا كان خبيثا في وجهه يوم القيامة wannan sai ya zai mata wani dabbar dabbar da tabo a fuskar ta ranar tashin kiyama wa radfan yakuluhu min jahannam da kuma wani abin da zai zama shi zai ci a ranar a cikin jahannama wa man sha'a falyukul wa man sha'a falyukfir annabi yake wanda yake zai yawaita sai zai yawaita wanda kuma zai karanta kuma sai karanta kuma ya san dai cewa abin nan da zai yi to ga shi sakamakon sa Allah ya tsare hadisin da zamu kawo na karshe ba wakin na karshe a babun ba amma wanda zamu kawo na karshe cikin jerin hadisan da hadisin da ya kawo sun fa 20 yace man sa'ala nasa takassuran wanda yake roƙon mutane dai yawaita dukiya fa inna ma yas'alu jamran فليستقل او ليستكثر wannan dama mun faɗi jiya فليستقل او ليستكثر abin da yake roƙa garin sun mutane ke roƙa mutane su bai dan haka ganin da musu ne yawaita ganin da musu ne kuma ya takaita abin ya zanto kada dukkan waɗannan na nuna mana cewa ake baya dacewa ga mutum ya yi roƙo sai ta cikin halin da annabi ya ambata cikin hadisi kamar da magani وعن عبد المطلب بن ربيعة مقوم على النتاف من كلام وعن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo hadisi daga Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad ita sadaka ba ta dacewa da zuriyar gidan Annabi ahlul bait sharifai ba ta cin sadaka la tanbaghi li ali Muhammad ba ta dace ba ga iyalin gidan Annabi inna ma hiya awsaqun nas ai ita sadaka zakka da kuke da ita cikin mutane me yasa annabi ke da mutane haka nassin qur'ani ke qud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim tutahhiruhum kaga min al-dhunub tuzakkihim duk min al-dhunub wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim a sai kuma kai da an fitar tana kankare dattin mutane ne to sai aka tabbata ta kamar ma ita ce dattin dan kasance tana kankare datti to duk abin da ya zama kankare datti ko a iya ba shi sunan datti ko a kamanta shi da datti ai bai dace a kai cikin bai dace bai dace a kai zuri mai kima ba zuriyar gidan annabi kuma sun fi kowace zuriya kima da haka zuba za su karɓi zakka ba kaga duk wanda ya tabbatar a kai shi jikare shi ne ko jikan annabi ne kaga dukkan wani yan Najeriya ko yace ake jikan annabi ne sai wani jikan annabi ne sai wani jikan annabi ne ya ba a bata masa rai sai ran ya baci duniya za ta za a rasa ruwan sha wai jika annabi ne aka bata iyo kuma jika annabi suka zo kawo mutane musiba ina rasa ruwan sha Allah ya ce wa da annabi ne ma'ikun da tayin hai annabi kuma shi ne ya fi jin kanta sama da jin kan da mahaifiyarsa take masa to ya ji kansa zai zama ba da imani ba da tausayi ba da jin kai an ba ta masa da kawai ta rasa ruwan sha ya ce ta kenan dan Allah dan Allah ba ya kamata ya koyi daga kansa ba kakansa in an bakanta masa ma ya ce waki to shi an bakanta masa ya hana mutane ruwan sha ya zama gidan gidan annabi kenan idan takarta bi aba illahum sharafun قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا idan dai za ka yi da tinkahu da iyaye da kakanni ma'abuta karan sai mutu tsare da gaske mun ji mun gani suna da karan amma tur da zuriyar ta bayan tun da ba su da su ba suka je sallama suna da karanci amma zuriyar su suka je bayan su fa dole sai in sun yi aiki irin nasu kenan an gane ko na'am eh Mm.
Thank you. amma yake kuma makaranta da yana cikin kudi a jiki sai a lokacin zai ke ce mu wai ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sunna a wurin mutane a gaban da ma da kuma shi ko ni abin da na masa haka ne a auren sa bayan kuma kida ma wannan kudin a wurin mutane ke ke samu a gaskiya wato abin da yake faruwa an yadda in dai ka ba da sadaka bisa da kyakkyawan niyya kana da lada ko da wanda ka ba din bai cancanta ba wannan ba zai haramta maka lada ba yana daga cikin adalcin ubangiji ba zai haramta maka lada ba amma magana ta rage na shi wannan wanda muka gano bai cancanta ba dole mu masa nasiha ya daina ko za mu gana masa ido ba zai yi zaki da shi ba saboda yau mutane sun yi sun mai da wannan neman taimakon a matsayin sana'a ka san yanzu a wasan saurara akwai wanda ya zo ya karya ce baban ta mutu a asibiti babu likafani zai kashe babansa ya kashe babarsa ya kashe dukkan makotansa a ba su likafani kuma karya yake fa zai kashe su da labari ya ce sun mutu a ba su likafani to yanzu dan girman Allah wannan idan aka gano irin zan ba za a yi magana ba kuwa dole a yi magana dole a yi magana irin waɗannan saboda haka idan mutum ya bayyana a cikin siffar da babu wata tuhuma sai a ban sarka ya tafi idan mutum ya bayyana a siffar da suka akwai tuhuma misali ya zo ya yi ƙarya ya zo ya yi ƙarya wata rana zai ga gane ai wannan shine zai bare da ma sai ya musulunta kaza ko suke kare kuma sun musulunta wani mun kaga take akwai da su a musulunci idan ka musulunci zaka yi ne dan Allah ba wai dan musulunci ne dara maka wani abu ba mu taimake ka wannan Allah ya faranta mana amma kai karka musulunci dan saboda wannan sai mu karantar da shi mu fahimtar da shi cewa musulunci ba ga yadda yake a tsari to gaskiya ba za a kyale ko ba haka abu da ba a ce a to ai a kyale duk wanda yake kenan kai dan ma kai kana da lada ga ko tuhuma ta riga ta kewaye mutum alamu na nuna ƙarya yake duk wanda alamu suka nuna ƙarya yake wajibi ne a fadakar da mutane game da shi kuma shi wajibi ne a fadakar da shi kaga dole mu karanta masa wannan hadisin ya zamu kyale wannan hadisin annabi ya faɗa ga dan isa to annabi ya riga ce wanda ya rike kaza da kaza wanda ya rike kaza da kaza wanda ya rike kaza da kaza in ba ka cikin wadanda annabi ya ce ga matsayinka kaga dole a tabbatar da wadannan amma mutane kaza suke ko ne shi mata shi ne da zurin da yanke masa kaza kaza gurin da kun ba su gari shi kenan kuma gobe za ka ganshi a wani masallacin kuma kai akwai wanda za ka ɗauke ka kai shi mota ka je ka sa shi a mota ka ba da kuɗin daga ƙarshe ya turuki direba arziki ya ba shi rabin kuɗin ya bar masa sauran rabin in ta kamar ka yake gaskiya kake so sai ka kai shi ka tsora shi mota zan mai digiri ko makurfi to ya yadda je shiga tasha din ka biya kuɗin motar ya zauna a kan kuɗi matukar ka tafi ko kuma za ka bari motar ta ɗan fita waje kai kana ganin sun tafi zai tsaya bayan da ya da direba ya ce dan Allah ya ba shi ko rabin kuɗin ba ko ma nawa ne ya yadda masa sauran to mutane da suke da wannan mutuwar zuciya ya za a kyale wannan abin ya cigaba da yaduwa cikin al'umma wannan fa ke gadar da al'ummar musulmi rauni da lalaci haka za a kyale wannan ba da ibi su dani dukkan wanda ya bayar da sadaka yana tsammanin wannan mutum na bukaci ne yana gari ba mu bukaci ba wannan baya haram kwace daga lada a wajen Allah kana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ala amma mutum wannan kafa ne ko mutum masallaci eh kuma kin ga ne ma fatura da kansa amma sai ka tafi ka ka ka kare shi ka tafi kuma to ba mu tabbatar da mun je mun samu ilmi da wannan al'amari haka dai ba samu gaskiya ba kwa ikon gudu ba sana na gari ba wani ne dan bai kamata a taimaka maka kan barna ba da a kwace min kudi da za a ayyukan musulunci da su duk wanda ya wannan karya tara kuɗi daga baya aka zaka bincika gane karya ce sai a kwace kuɗi ko kuma kira bai ta zo masallaci a sai tabarni a gyara sufika a gyara amsal faya a gyara kayan wa'azi a kai a kai hadari a zuba a masallaci kowa karanta ya samu lada ya za a saurari ke fata mutane lokaci kai fa abin da ake so musulmai ka zanto uduwan nafi ya zanto kai memba ne a cikin musulmai wanda yake da amfani ba sai dai ka kace ba a kai ma gini kake yi to wadannan gini ba rubuta gini suke gaba da Allah ya tsare mu annabi yace la tambagi li ali muhammad inna ma hiya awsaqun nas wa fi riwayatin aw ta riwaya yace inna la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad wannan sadaka ta zakka fa ba ta dacewa ga annabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta dacewa ga iyalan gidansa kuma wato ana magana ne akan sadaka ta zakka amma sadaka ta nafila ta yau da gobe galibin malamai sun tafi kan cewa ko alal baiti ana iya ba su amma sadaka zakka ce ba za a bai alal baiti ba su cewa ne alal baiti kuma shi ne zuriyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ayi malamai su ahlul bait waɗanda ba a bai zakka su ne zurriyar gidan Ali bin Abi Talib zurriyar gidan Aqil ibn Abi Talib zurriyar gidan Ja'far ibn Abi Talib zurriyar gidan Hamza ibn Abdul Muttalib zurriyar gidan shi kanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko Ali Aqil da Ali Ali da Ali Ja'far da Al Abbas da zurriyar gidan Abbas kaga zurriyar gidan gidaje gidan kenan shida gidan Abbas gidan Aliyu gidan Akilu gidan Jafar gidan Annabi Muhammad gidan Hamza ibn Abdul Muttalib waɗanda suka ja banu hakim ne gaba daya gaba ɗayan banu hakim duk wanda yake dangantuwa zuwa gidan banu hakim matukar musulmi ne ke yana cikin ahlul bait waɗanda ake magana ina akan waɗanda ba a ba su zakka amma idan an je yaki an samo ganima to za a raba dukiyar kashi biyar a ba su kashi ɗaya ko da su ba su je yakin ba واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ذاك ذا اباكو خمس المغنم wato daya cikin biyar na gani ba haka da suna da kima suna da daraja suna da falala dan saboda yana daga cikin falalar su ma ba yanda za a yi kawo annabi salati sai ka saka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a yau dukkan wanda muka ga silsilarsa shi wani ne dan wani ne dan wani ne karshe muka samu ya dangantu zuwa daya cikin gidajen can guda shida da muka ambata ko yana cikin arin bai to kaga wannan wani abu ne da yake na falala da daraja shi yasa sai waɗansu suka rinka da'awarsa bisa da ƙarya duk abu na balla sai ka samu ne yayi da'awarsa annabta ba ita ce karshe ba wani yayi da'awarta ina an taka wani yayi da'awarta to annabta annabi ke dura ranka yake ba da labarin za a samu mutum talatin za su yi da'awar annabta malamai suka ce ai ba wai su ne talatin karshe ba yana nufin waɗanda za su yi ƙarfi su samu mabiya banda yan ɗaiɗaiku waɗanda kila ba su da mabiya kowa na cewa shi annabi ne annabi ce ni ko ba annabi ba na har zuwa takin kiyawa to sai sa sai aka yi da'awar annabta sai aka yi da'awar walidaka kuma ake da'awar adal bai ko karantaka maganar cewa dan kai da zai gidan annabi ne wanda za a taimaka Allah bai ko karifi wannan ke nuna wuta ba ta cinka wannan duk ƙarya ne ba da asali a shari'a Allah bai suna jin zafin wuta ya rage ta wai zuwa wuta da kiyama da ruwan sanyi duniya za ta za a mutu azaba ne da ruwan sanyi ko kankara saboda wuta ba za ta ci ba wannan duk magana ce mara asali a shari'a an gane ko duk wanda ka an hura wuta ya je ya sa hannunsa a ciki baka kama shi ba ko ya sa karfe cikin wuta ya zare ya kada shi da jansa ko ba tare da ya koyi ba ba maganin cewa zuri gidan annabi ne yanzu imanin sa ake da shi da musulmi ne ko ko safi akwai wadanda safi ne suke ba wuta suke sa hannun nasu ba wutan nan suke sa hannun sa wani wuri kai suke maka da kai da kamar suke suka sa hannun akwai wadanda suke amfani da wani sinadari da makera suke amfani da shi ganye ne a dadin Allah idan ka dauko shi ka zo ka daka shi ka kwaba shi a hannunka ka yi tafi hannun karfi za ka iya daukar wuta da kone ba amma da kawon ke hannun karfi kenan shi sa lokacin ibn tabiya wajen suka zama su bari sai suna wannan barazana ibn tabiya ya ce su yanka in yanka ne daga cikin wutan mu da su suka ki yadda ko da nan gurin mara gaya abu da zama Allah cikin sa da ake rabo da mamu da gani wani ya zo irin yan daurin nan yanka ku je jeri yana yanka yace wallahi idan kai bismillah da kikkiawan niyya kai yanka ce ka yanka ka gana ta yanka ta kiki yi bismillah gargadar imani da gargadar yadda za ka yanka shi kawai abin da ake bukata masu tauhidi su tsaya su rushe duk wannan shirka amma sai da tauhidi da ilimi da mu'amala da akhlaq amma duk wannan da suke dawo kai ta ƙarya suke ba wani mutum da za ta yi ta baka sai shi babu kawai wani da fa'idin kya mutane ko tsafi to wannan gina sai waɗansu sai su fake da wannan ake karama ce ita kuma babu ɗin karama an yadda akwai karama a musulunci amma abu ne da Allah ke girma mutum wani kharik ne amrin kharik bil ada al'amari ne da yake saba al'ada Allah ya gudanar da shi kan wani mutum to shi nau'ikan ababen da suke saba al'ada ake gudanar da su a kan irin mutane ne guda uku amma dai wanda ya zo da wannan al'amari ne saba al'ada zai iya yin takara da abin ya kawo to ba mu iya yin wannan sai annabi sai zan to wannan abin sunan su mu'jiza kamar da annabi Musa ya jefar da sanda ta zama cibiya ya sanya hannun da fitar yana kyalli kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi tafiya da shi Isra'i da Mi'raj kamar yadda zuwa alqur'ani mai jima kamar da annabi Isa yake kace ya yake rayar da matacce da izinin ubangiji ya warkar da makaho ya warkar da mai kaza dukkan da izinin ma wannan ai amrun khariqun lil ada al'amari ne ya saba ma al'ada amma Allah ya gudanar da shi kan wani bawa to irin wannan bawan da zai iya takarar wannan abin lallai ne zanto annabi sai da kuma wannan abin da zai da shi ya zama sunan ne mu'jiza ga da koyo mu'jiza na biyu wanda Allah zai gudanar a hannun wani bawa abin ta ba al'ada ne Allah gudanar da shi a wani bawa amma shi kansa bawan bai san abin ya faru ba kafin faruwar abin da minti biyar bai san zai faru ba sai bayan ya faru kawai sai ya gani shi ma bai sani ba to wannan ita ce karama alamar wannan yadda zamu gane karama ce ya zanto abin da ya faru ya sa umar al'ada ya zanto wannan mutum zahirin ayyukansa yana bin qur'ani da hadisi sau da kafa kuma ya zanto ba ta kara yana da abin da kuma bai san abin zai faru ba sai abin ya faru ya gani irin yadda usaid bin hudayr ya zo yana karanta alqur'ani mai girma yana cikin karatu sai ya ga waɗansu irin fitilu da tun yana cikin karatu sai ga dokin sai yana zallo da ya daina karatu sai dokin ya tsaya in ya ci gaba da karatu sai dokin ya rinka zallo kamar zai tsinke daga yadda aka daure sai zai gani sai ba za ga bar baikin nan sai ya ga wutunan haske su tule sun yi sama sun yana ganin sarai daina ganin bai san ko menene ba da haka wai gari sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi ga abin da na gani jiya sai manzon Allah ce tilka mala'ikatun dana li sautika ya usai ita mala'iku ne suka sauko suke jin muryar ka ta karatun Qur'ani dan Allah wannan ne ne karam da ka ci gaba da yi da ka tsaya ba da kai ayin gudu ka aji gaba na zan hanku ta ka ga ya hauya ta yau da kin ta kiran ko da ruwa da kai ga ya ta ruwa da duk da yayi ga ya yi kirayi wuta ya daka mata kaya ta mutu ko ya kira ya ta zo ka ga ya tashi sama ka ga ya yi menene to wannan matafi ne kawai kar ma ce mata karama tafi ne tsazagi sai suka ce ga ra'ayin rajulan yasiri وفوق ماء البحر كم يسير ولم يقف عند حدود الشر فإنه مستدرك أو بدر idan ka zama yana tashi sama kamar tsuntsu ko da yana tafiya kan ruwa ya tukunta da ruwa ko da tukunta da ruwa yana tafiya kan ruwa sannan ko da ya tsaya kan Allah ya ce annabi ya ce ba to ka tabbatar wannan mutum mustadrak Allah yana masa istidraji mazafi ne a yi da ko ka ta biyu dan gida ne kawai to sai mutane abin da kai suke lura da shi a biya ta da mal'ada sun tsaka karamar ba za abin da ta da mal'ada kuma ta ne ba karama ba ba mai duba ma ya zama ya duba sai ake zama musulmi na da kuma da ma ya tsaka to amma duk mutane za su gane wannan dole sai da karatu saboda haka zuriyar gidan annabi sun fi kowa daraja kan cikin mutane ba inda za a ce ga wata zuriya ta zuwa gidan annabi to amma su wani ne su abin da za ka da a wasu sai in tarihin ka ya nuna haka idan ko kakka kake idan ka tabbatar da danganta kake mu dan wannan gidan ne to kai kariya kenan a addinin musulunci kuma ka aikata kaba'ira cikin kaba'ira kabira cikin kaba'ira ka danganci zuwa gidan annabi yadda da takka don takka za a gina hukunci a kai sai tabbas lalle na sami tarihin gidan mu ne dan wani ne dan wani ne dan wani ne dan wani ne har zuwa ɗaya daga cikin gidajen nan guda guda amma ko takka kai amma duk da kake da irin nan da kanka kai ma ka san mata yake ne kai balan kana abin da za ka san da kai na'am mana wasu kanta alhari
eh wannan kuma kai Allah har yi kuma cikin bani haifin yana cikin bani haifin kuma kana kai wannan cikin bani haifin ka وفي رواية إنها لا تريد لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وعن جرير بن مطعم عن رواية حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جبير بن مطعم يقول مسرت أنا وعثمان من تسليم عثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ذا من ترى ذا من ترى الله ثبت بريد da muka je wurin sa ya faru fa kullu ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah a akwai ta zamir mustalibi min kunti khaydara wa taraktana bani abdul muttalib ka zala ko ka zama wani abu daga ɗaya zai ta biyar magani nan khaydar amma mu kai kalmar da kuma mutum ba sai na zama da yawa جبير ابن مطيم وابن عثمان ابن عباس كافي ابن عبد المطلب من الجانب ونحن منهم بمنزلة الواحدة مو بسيط ابن مطيم ايه نبي بنو عبد المطلب قوة ابن المطلب dukkan su dangi ne na hakim don shi al-mutalibin dan uwan hakim ne to shi hakim din ne wannan shi in gidan mutalib ka ba su kuma inda suna dangantaka da gidan hakim to ainihin asalin mu muna dangantuwa zuwa ga shi haƙi saboda mu yin zubairu bin hutun yana daga cikin bani nufan nufan kuma dan abdulmanaf abdulmanaf kuma dan uwan na haƙi shi da usman bin affan yana dangantuwa zuwa ga jinin abdushan abdushan kuma yana dangantuwa zuwa ga abdulmanaf abdulmanaf kuma dan uwan nawa na haƙi to yadda ka ba wa ɗancan dan yi mustalif ne kai da suna dangantaka da haƙi ai ya muna dangantaka da hakin don mu zaka hana mu kun gane matsalar shi ne abin da gidan ibn Hudayr da da Uthman bin Affan suke magana kai fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai ba ka an tafi ki inna da damin mustariq wa dami hakimin sayyidun wahid ko dai ka da dami hakim da dami mustariq abu ɗaya ne kuma da mutum dan da ku da mu abu dan da ku da mu mutane duk ba za ku shiga ciki ba duk da cewa duka kun gunda ga soja da aiki mana kun dangan jaza da hakan amma wani mun sani da ganin hakan sun sha dan da ku saboda ne ga dukkan wanda ya karanta sura lokacin da aka tura annabi sallallahu alaihi wasallam a makka ya zama da kalubale iri iri ta kai ta kawo dukkan larabawa suka ce wa banu hakim mun ninke kowace irin alaka da ku ba za mu aura daga wajen ku ba kuma in kun nemi wani ba za mu ba ku ba ba za mu koyar muku ba kuma in kun nemi ba za mu ba ku ba kowace irin alaka aka samu kafin ku mutum kare tattalin arzikin kasa har sai in kun yadda kun ba mu annabi Muhammad mun kake shi haka dukkan sauran larabawa suka ce suka ce matukar kun ce za ku tsaya ku kare shi da kwanku da kwarkwata ku to kun ce wa kanku rigima da dukkan larabawa dukkan za mu sa a yi alaka da su duka larabawa suka yi alaka da su a lokacin banin musalif sai suka ce mu muna tare da banin hajji tun da yan uwan mu ne abin da za su gane wahala mun yadda suka je suka haɗu tare da su gaba daya a cikin da abu talib aka killace musu wani wuri inda saboda yunwa ma sai da suka rinka bin fata ta musu a daji suna daka ta kaman gari fata ta musu kuma ga kuma lokacin da suka yi wannan wadansu su ma duk da su mutunta ba abu talib ya sai ya ɗauka wannan wahalar da mutunta ba duk ya tsaya kan haka yake wa kada alimu anna bunana لا مكذب لدينا ولا يأمن بقول البواطن إذا كنت سني سني بمثل التبلبة فتعلم محمد صلى الله عليه وسلم لم كنت تريد أمينه أن ابننا لا مكذب لدينا بمثل التبلبة ولا يأمن بقول البواطن كنت تنبايا تبنى تبنغاما كما قرين جنسي إلي تعرف أتاتم من ماذا يأي ba karya ba amma duk da haka suka yanke alaka da mu suka samar kafin da mun gani na ita muna nan akan wannan ba za mu rabu da shi ba za su duk da haka kuma ya musulunta ba to a lokacin nan sai da ne nofan da bani abdu shams sun bi kawai larabawa da su mutum da bani hasim ba sai sai sai annabi ya ce yo ai da mai mutalib da bani hasim abu ɗaya ne ko lokacin kuna ina kun gane ko shi ne da bani imanin da bani sai inna ma bani mutalib وبنو هاشم شيء واحد بيقسم عليه بنو هاشم هم آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث ولم يدخل آل أبي لهب ده أتكلم يعني جدا أبي لهب ده والمراد أن بني المطلب يشاركون بني هاشم في سهم ذي القربى أبين ده أكي نجي su da mai mustari za su yi tarayya da bani hasin cikin abin da ya shafi kasan nan na zai koda wato kuma mutum kenan amma fa kan hari mu arewa ne sadaka sadaka za su zama haramun akan za a su zakar da za a ba su da su da mu mutane shi ya tafi kan cewa za su haramta akan shi ne wannan ta ta ta miki shi ne hamlin kuɗi amma za da kun malamai suka ce suna da kuɗi maganin amma dai zakka ba haram da kuɗa kan kamar da kiran bani wani wannan kuma shi ne zakka mafi inganci duk da akwai malaman da suka ce a zakka ma duk da haka ba za a ba su ba tun da ake da bani wani da bani mutane sai ulwaɗi to wannan sai ulwaɗi shi maza sai suka ce fi ya kuma mutum mazalami la fi hukumin zakati waɗanda suka ce a fi ya kuma mutum mazalami da hukumin zakati sai in wahi kun gane ko wa rawahul bukhari wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi to wa an abi rafi radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu rafi أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم النبي يأتي لغني مثل بني مخزوم dan ya je ya karɓo zakka to wannan mutum suka ce sunansa al'arkam shi wancan abu rafi asalin ta bawa sai annabi da sallam ya yantar da fa kana li abi rafi sai shi wannan mutum daga cikin bani mutum da aka tura ya je karɓo zakka sai ya ce da abu rafi ishabni zo mu tafi tare fa innaka tusibu minha kai ma za a dan baka wani abu cikin al'amuri na alaiya kenan fa kana la sai ce a'a ba zan bi ka ba in je in karɓi zakka hatta atiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam har sai na je wurin annabi fa alahu in tambaye shi in ji kin ya halatta in zakka kuma halatta ba ko da ka ba cikin da muhaji amma asalin sa ba wa ne ne jami'in gidan da muhaji sai suka yantar da to hukuncin da ya tafi da muhaji na haramcin zakka shi ma zai gabe shi kasancewar sa maula ne nasu bawa nasu suka yantar ko da ya tafi shi ba yake ni fa duk da ba wai sun suka haife ni ba amma ni bawan su ne da suka yantar mun ya hukuncin da ya shafe su na haramcin da kani wale da dare ba haka ba zan je kan je in ci zakka ba haka in ci bin zargin sadaka sai na je na tambaya annabi na ji ke faruwa kun bayyana da kyau fa sa'ala hu kai tambaye annabi fa qala fa annabi ce maula alqawmi min anfusihim wa innaha la tahillu lana sadaqa yace ai bawan da mutane suka yantar hukunci su hukunci na annabi mutanen yadda zakka ba ta halatta ga bani hasim to haka dukkan wani bawa mallakar gidan bani hasim da suka yantar da shi shi ma baya halatta yayi yace zakka shine maulal qawmi min anfusihim wa innaha la tahillu min sadaqa annabi ce ya halatta daga wani gidan bani hasim da sadaqa رواه احمد والثلاثه ابن خزيمه وابن حبان امام احمد بن حنبل بعد ذلك تجد ابن سائر هكا ابن خزيمه هكا ابن حبان البكي او ابن روايه النبي في mawalina minna bayin mu hukuncin su hukuncin mu bayin mu da muka yantar wannan na cikin wato almai da mu'asab ne namu sadara hadisi na daga wani salim ibn abdullah ibn umar an hadisi an karbi hadisi daga salim dan gidan abdullah ibn umar shi kuma daga baban sa radiyallahu anhu ma annan rasul anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yu'ti umar ibn al-khattab al-ata ya kasance na biya umar ɗan khattab al'ata kyauta daga bai imani an gane ko da ya kudu sai umar ya ce a tun yi aka kara mini a bayan annabin Allah ka ba da yin da shi ne talauci ni kan alhamdulillah ina da abin da zan yi gudanar kaga ahalin bai da gida ka dai ba wanda wanda ke a tun yi aka kara mini da ya kudu sai annabi ce kudu ne ta kamar yalhu in ma ba ka da bukatar ta a yau taskanci a fuskar ka karbi ka ajiye ka zama yawan yani ittaqin malan karbi shi a matsayin dukiya ai ku sabba bihi ko kana wani sarka ko ka samu lada wa ma da aka min hadal mali duk abin da yazo maka na zakka a na sadaka na kyauta na dukiya wa anta ghayr musrifin ba kana mai zalama ba ne wa la ta'ilan ba kana mai leko ba fa kullu to kai kana zama a gida kawai sai na aiko maka da kyauta ba kai kada ce shi ba kai ne da kuma amma da haka yake da kai ka annabi ta karba an gane ko wa mala abin da kai ba ai ko maka shi ake ba ba zuwa ya same ka ba wala tutbi'u nafsak kar ka bibi ta ranka ka ka ita da ita kan wannan abin ma'ana da annabi na hana mu kenan roƙo wato idan ka roƙa da baya dacewa amma kana zaune a gida kai sai aiko maka ba tare da ka roƙa ba a wani hadisi yace annabi sai inna ma huwa rizqun saqahu Allah ilayk abu kuma Allah ke maka karba ya laka karba ka aji ya laka karba ka bada sadaka an fahimta ko to waɗannan a takaice dai duk wannan hadisi na nuna mana mutanen da za a bar sadaka to amma idan kuka lura ba dukan bai kawo mana ba ya kawo mana fakiri ya kawo mana mai jihadi fi sabilillah ya kawo mana wanda baki ke kansa bai kawo mana sauran ba saboda yana ganin sauran ko da bai faɗa da kowa ya san ayar da ke magana kan inna masarakatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi al gharimina wa fi sabilillah wa bi sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim ajujuwa guda ta da ki zai zakka na farko al fakir mun faɗi yayi al fakir a baya ba mu bukatar mai mai na biyu al miskin mun faɗi yayi al miskin a baya ba mu bukatar mai daga nan na uku cewa al'amilu ne alaiha waɗanda aka ɗora wa aikin zakka imma dai sa'i wanda zai je karɓo zakkan ya kawo wa shi gaba don ya raba imma mai lissafi imma marubuci imma mai kaza duk wani su cikin al'amilu ne alaiha an gane ko na gaba wani mu'allafa ta kulubuhum to sai al-mu'allafa ta kulubuhum waɗanda ake kyautata ake kyautata zukatansu akan musulunci to ko al-mu'allafa ta kulubuhum iri iri ne akwai waɗanda ba su riga sun musulunta ba amma ana son a ba su wani abu na zakka don tsammanin ba su zai jawo su zuwa ga musulunci to ya halatta a ba su zakka matuƙar ana da wannan kyakkyawan tsammani akwai waɗanda ba su musulunta ba ba a sa ran ma za su shiga musulunci don alamomin sun nuna ba sa son musulunci amma ana ganin in an ba su zakka gabar da suke yi za ta ragu to sai a ba su danga da su rabu akwai wanda sun shigo musulunci suna da su a ciki ba ana ganin ba su zakkan nan zai sa su ƙara nutsuwa da musulunci to sai a ba su zakka kaga alma Allah ta gani wanda zama kaki kaki kenan ta iya yawan musulmai ne kuma za su musulunta amma musulunci bai nuna ba a iya ba su zakka ta iya ko ake su musulunta dan ma duk ya halatta ba su akwai wani asar da suke nuna kamar Umar dan Khattab na cewa da can me ake bayarwa lokacin musulunci ba da karfi yanzu ma da karfi ina ne nan wannan lafiyar kafirai wannan asar da Umar suna daga gare su halatti yana nan har ya zuwa yau ba ya tashi yanke hukunci tabbatacce a cikin shari'a kun gane ko iyakacin fahimta ce tashi maganar sahabi ba ta zantowa nasir ga wani abu tabbatacce a cikin Qur'ani ko hadisi makula a ce ijtihadin sa in ya rafi daidai na da lada biyu in ya kuskure na da lada ɗaya tunda shi ne ba hukumi bane ba amma dai hukuncin Allah Allah ka tukure da duniya nan an gane ko mun ga waɗanda aka zo yaki annabi ya raba ganima ya ba su bayan su da su ba su musulunta ba safwan annabi ya ba su da riga ya musulunta ba aka ba su da kuma zo da a kara masa gona a kara a kara masa har aka wajen da kun yi dari da ke kai tun da kuke da ba wanda na sana a duniya irin ka amma ka yi ta bani kyauta har yanzu ba wanda muke irin ka kai a shaɗar la ilaha illallah wa annaka rasulullahi ina kuma ya duba ya gama jirgin guda a cikin nasu ne ya duba ya gama ya ce kai a shaɗar la ilaha illallah zai da ta da aiki da ko waɗanda sai da haka za su ga musulunci da haka alamar Allah fata kwalwa muke nan sai an rikab wa kun rikab an rikab su ne bawa to ko bayi kala kala ne bayi Allah kan da akwai iri hudu bawa na farko al'abdul qul dan tsar bawa wanda ke babu wani bangare na yanki da tsare na biyu akwai bawa al-mukata wanda ubangidan ubangidansa ya rubuta masa kanka cewa kawo naira dubu kaza don ka fanci kanka to wannan bawa ne mukata akwai bawa mudabbar wanda idan gidan ta yake daga ranar da na mutu da nan kasa ne to ka ga mai ne ne gidan mutu da idan gidansa an gane ko akwai bawa kuma al-muba'ad wanda tashin ta bawa tashin ta kuma wato ainihin ta shine kamar mutum biyu da hada kudi su sai bawa wannan mutum da ma yayi yawa wannan gobe yawa wannan yawa wannan gobe sai sai da kike ce kai ni na danta ba ka rabe na a jikinka to kaga ya zama bawa ne rabin sa rabin sa kuma mai yanki a yau shi bawa ne zai je ya gona aiki a gona wannan gobe ko yana da yanki yana cin bakin kansa mubaf kenan akwai bawa ko mustarak wanda mutum ya ko biyar suke mallakar sa ba su yi mai yantar da kowane bangare a jikinsa kaga bawa ne mustarak to da Allah sai ya fage kawo wani aiki da ke cikin malamin na zukan bayi dukan su ko wani bangare ne suke in ganin muna ta karanta aya sai da yawa to wani bawa ake nufi cikin su al-mukatab da al-mudaf eh ya ce ne sa da yana fi intikan sa yasa idan suka ce al-mukatab kawai ake nufi dan shi ne aka rubuta wa kansa cewa kawo ka zaka intikan ka sai a ba su zakka don intikan sa amma idan ka zama rubuta ai ba dukan sabai na bawa ba wani bangare ne kuma shi ba rubuta masa wasa ba idan ka bayar mudaffar yanzu shi baya da yanki sai ranar da ɗan gidansa ya mutu yanzu ɗan gidan na gari idan ka bayar da wannan sarkar na zuwa zuwa gawa ɗan gidansa domin al'abdu wa ma malaka mulkin da sayyidi bawa da abin da ya mallaka duk mallaka da ɗan gidansa da haka wani bawa shi ne ke a nan gurin al-mukata da ke da kaɗe da za'a yi na da waɗanda ake yi ba su yi da waɗanda ba su yi biya baya وفي سبيل الله ومن يقدر في سبيل الله abin da zai shiga cikin cikin Allah na farko ya na biyu ko muka ce akwai fatawa ta malaman cikin duniya da suka haɗu karkashin kwamitin ruwa da tsanin cikin cewa dukkan abin da ya shafi da'awar musulunci yana cikin wato ainihin cikin sabbin Allah amma gina masallaci da zai shiga cikin cikin sabbin Allah an gane ko amma duk abin da ya shafi da'awar kiyar da musulunci zai gaba kamar tada a nufi kamar ɗaukar mai mai waji ɗaukar mai mai karantarwa da kuɗin da ka duk wannan ya halatta akwai kungiyoyin da suke gudana addinin yau da idan da ka suke gudana da dukkan al'amuran su kungiyoyin addini da dama an gane ko kai gudun ta jin ne matafiyi wanda ya fita da yanka ko gudun ta yanke ko da abin su shine da su to kai abin da yake faɗa mana mu kalli ayar inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wa kulli qaf wal gharimina wa fi sabilillah wa min tabi'i sarimin da min Allah wallahu alimul hakim ayar ta kasa su kashi biyu ne kashi na farko al-fuqara da al-masaki da al-amilin alaiha da al-mu'allafa fi qulubihim wannan duka su kashi ne na farko ne cikin zaman kanka kashi na biyu al-riqa al-zalimin fi sabilillah ibn sabil wannan kan dinin da wannan kansa hudun farko da banda hudun biyu sun hudun farko Allah ya ko siffofin da suke tattare da su ana ba su zakka mutlakan kai tsaye kuma suna da dama su yi tasarrufi da zakkar cikin duk abin da suka da dama in ka ba su ganin damar su ne su ci ganin damar su ne su sayar ganin damar su ne rabi su bayar rabi su yi kaza duk abin da suka da dama an ba su yanci amma wasu na biyu irin na ƙarfi ba su da yanci su yamin da suka da dama da zakkar sai dan abin da suka karɓa da yin sa idan bawa mukasab ya karɓi zakka ba zai yi cikin da wani ba to dole ne ya ji ne a gari ya bayar da ita wani yankin kansa yana ga ya ajiye ya ce mai ya halatta ba su a bayan wanda ake ji ba shi jaka ba shi zakka ya zama dole ya ba shi da wannan zakka idan aka ba shi jaka ya fito ba shi ya halatta ba a ba wani mai jihadi ya ce a bani zan tafi jihadi aka kawo dukiya aka ba ko zama a gida sai a kwashi ibn sabir ya riga ya koma garin sa ya ai duk da ni dai na dawo gida amma ni na yi tafiya ai mutum da ka dawo gida ya zama gana ba ka zakka kuma an gane ko amma waɗancan da farko kuwa ba a cewa wai an ba shi dole ga yadda zai to dan haka ne sai kuka kudu ga ayar kake kun da farko sai aka kawo muku nan allati tadullu ala tamlik inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati dukkan tadullu allati tadullu ala tamlik al-mutlaq alladhi yakunu bihi kamilu tasarrufu kullu mara wanda da wannan mulkin ne kowace da dama su da ita matukar shari'a ta yi ilimi da abin ko da da dama su ita dan an ce li lamul mulk amma hukun farko sai aka ce wa kulli qadi wani mutar ce ce wa kulli qadi da ga ce da mulki wa kulli qadi wal ghairina wa fi sabilillah wa bi sabil sai dan ko ta yi ilimi da dinda alal istirqaq kamar istihaqqa zakka munaffasa talahu ya cancanci a zargi ka saboda kasance ta an rubuta masa kwanta don aka zama sai kake wajen ne kwantar in yi kira sai a kwashi ya cancanci a zargi ka don yawan jihadi in yi kira sai a kwashi zakka a yi amfani da kudurori ya cancanci a zargi ka saboda ba su yake kanta dole aka za su biyar ba su in aka za su yi arziki kiriyan za su sai a kwashi idan a kwashi ko a biya masa bashi ko kuma a ce an hana shi da bashi da duk ne ka yi da bashinsa kun gani da kyau wato waɗannan waɗansu fa'idoji ne na fitowar ayoyin alƙur'ani mai girma dole sai ana bibitan littattafan tafsire ɗaya ɗaya ɗaya kafin mutum ya tara ne ka su guda mutum ya tara kan tahurru bi ayatin min al-ayat al-qur'aniyya wa tabi'u fiha fa'idatun ilmiyya lam takun tasma biha bal lam takun hatta tafakkira yake da wani suka ce aya ga wata fa'ida ta ilmi ka kasanta amma kila baka taba tunani ka same ta ba ubangiji ta'ala da ba mu da cikin abin da muka faɗa na daidai ya fi mana cikin abin da muka yi na kuskure ya gama da jin ayyuna mana kuskuren mu dan mu gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yana cewa shi ne yake da matukar bukatan aure kuma ba da abin da zai sadaki ya halatta da su mutane da kama abin da zai sadaki sai ka bin ka ga Allah kira yake yi roƙo ko Allah ya kira yake yi roƙo Allah da ya faɗa cikin sutun ne wani ya sa'a cikin lajina la yajiduna nikahan حتى يغنيهم الله من فضله waɗanda ba su da ikon aure to su haƙura su kai da kai su cije dole a tsaye ina yi Allah min fadli har Allah ya ba su daga cikin fadalarsa to ya za su su dole ina annabi kiyama a tsare ta ba mun tafa a min ku ba ta kalle ta zawo fa innahu azabdu lil basar wa ahsanu lil qalb wa man lam yastati' فعليه بالصوم فإنه له وجاء النبي يأتي تعالى تماري wanda yake da ita hori ne dan auren ne shi zai fi sa mutum ya rinka irin ta bazan rika kalla kalla ba kuma shi zai fi kasance mutum da zai fada cikin zina ba amma wanda ba ya da ikon aure ko to rinka yin azumi kaga shi ne talabul ifa dan gani ya sa cikin lamin la yuzun nikaha al ifa dai shi ne bai siyam ke sai ka sai da azumin nafila har ka samu kudin yi amma amma haka ba ba sai ka yi roƙo ba wannan ke cewa zai kayi magana a kan amfanin gona dangane da halaccin mutum ya ajiye in dai da manufar da kaka ne ya saya zuwa rani ya sayar ka kuma a mutu ɗan kuma ka sai to wannan ne tafiya da na ambata ai suna nan a cikin kafin ka sai kafin in an tashi sai ka ji a sanar da ka rubuta yana sa ka je ne da wani suna littafin ya ce yana da cikin dabarar ilimi yanzu Allah ya saka da ilimi fa duk abin da yake ana ya kafin duk mai dabara bayan an tashi kaga zai iya samun kafin kuma zai ƙara ji ya ƙara bi ya ƙara bi ya ƙara bi zai ga ya rike shi kafin gobe sai a ɗora na gobe bayan ya riga ya ƙara fahimtar na biya lokacin da kaje jin kaza kuma ke sai kaji kana ta fahimtar waɗansu al'amuran da za a ji lokacin da ake karatun ma ba ka abin nan ba akwai ɗaukewar tunani ya ɗan fulge ka zai yi nuri a gaba na abin da ka ji ba to da ka yi zai zuce uku ka hudu ko da ya zama sosai da sosai baya da haka iyalinka da su ba sa zuwa wurin karatu kuma kaga za su amfana da kasa idan mutum na da iyali to kuma wani wani abu ne da ya fi karfin mun baya da haka muka tuka abokin ka bayan ka gaji da kasa kai kuma sai ka dace ka gani gurin kuma kaya da da'awa shi ba ya fahimta to duk wannan daga cikin abin nan lokacin da muke karatu a Madina da ya ga dalibin da ba da harkar mara ko da irin wannan kullum muna da yanki kasra a biya ɗaki kwali biyu kwali uku duk lokacin za ka jin darasi wajen manyan malamai da za ka fa'idanta sai ka tafi da kai da koda ɗin ga littafi ga ta da koda ga littafi ga alƙalami kuma biyu da guda ga exercise duk abin da ake faɗa wanda yake wajen littafi kana da kalmar rubutawa ba ta da koda na dauka amfanin ta da koda wani lokacin da za ka iya rubuta da ba da ba ba za ka ce malamin ne ka maka ba ba ta da koda don ka kare da ka dauka sai ka je gida a tsanaki sai ka sake bin kasa duk abin da kake son ka rubuta idan ka sake bin kasa sai ka sake kiriyar kai kanka sai ka san kwan dan handa awa ɗinka naka na kanka wani zai ma kamar da ya tsari kitabun sala kafin a fita kitabun zaka duk abin da aka yi wajen rafi an riga an rubuce sai kan zai kawo malam mutum ba sarrafin da aka yi nufi tabu sana mun rubuce shi gaba daya abin da muke so a duba mana ba sai in gyare gyare a yi bayan an yi gyare gyare kawai sai ɗalibai zai su buge shi da kwamfuta ya zama lissafi. Mun gurin kila fita ya cewa wadatar mu bata kai tasu ba ko yanayin lokacin mu ko murin mai sauransu to amma da ina faɗin wannan ne don saboda kai da kun da suke da halin mu za su iya haka. kafin zai taimaka maka wajen saurara ka saurara ka saurara ka saurara bayan ka zubar da kanka in mutum ya dogara ka san mazuwa ka da bara ba in ka rasa malami din amma mutum kana tsoron malamin da zaka je ka bi daga bakin ka kai tsaye ko ya fi sai zanto kafir mataimakin ka ne kawai abin da ka kafir cewa ko ka zo ka sake duka wannan ke cewa idan mutum ne da ko kan neman aiki ko kuma wani na neman jari ne fa ka da duk dole ko annabi ya tuba halatta da sai da tsaya da tsaya ko mun karanta su kaji to ka duba kana cikin tsaya na nan magana ta kare ba ka cikin su shi amma duka wanda ne ma'ai wannan ai neman aiki ne ba ne ko ne ba wannan da suke wa a ma'aikata yana da yanzu ne yanzu na wata ministry ko wani kamfani zai gani kaga ta kanka idan ba ka maka laifi ka aiki wannan ai ba laifi bane ba ba duk ya kare ka ba alfarma ce ni ya haɗe kuke ne ma alfarma kuma ya halatta shi kuma abin da zai kalla da ta rika da tantantar ka shi kenan idan ka dace ya rubuta duka da ya dace a dake in ka dace ba kuma shi zai kamata ya wuce maka kuma gaba ba abin da ake so wanda zai amfani da mara ya amfani kamfanin ko ya amfani da miki ba kawai wanda za a nuna mata hanyar abinci ba wai ya dace ba wai kawai a nuna mata hanyar abinci ba ko zai dace ko zai dace ba ce to ai ana mana dake ciki ba wani dake ciki da ke maka baka dace ba ba lallai ne ta wannan aikin ofishin ba ko wani aikin na karfi na irin ku waɗanda ba su da kwakwalwa da yake wannan aikin ko kuma ta aikin karfi ba mutane wani ne wani aikin karfi ne da zai na ofis wani ofis ne da zai na karfi ba kowa Allah ya sa na bikin ne kaɗan. to amma ka ce dole sai ka zafi ne ce zama babu adalci kuma ba kowa kanka adalci ba wani ina faɗa ne abin da ya dace ba wani ke gudana ba amma abin da yake gudana kuma wani abu ne daban amma ne ya dace a shari'a shi ne wannan duk wanda ya cancanta a cibiyar masa gaba sai a cibiyar masa gaba ko neman makaranta ko neman aiki ko neman menene duk wanda bai cancanta ba to kai ma kan kafin da kake ta zan kai kuma da kake dole sai ya zama kaza ba na manta abin da tare da limamin masallacin Kuba wani masallaci na Madina mun gama sallar isha mun ga gidansa a waje sai wani talibi ya shigo dan Saudiya ne sai ke cewa ya zo ne yana son ya rubuta masa irin recommendation letter din nan ko akwai wata kungiya da take taimaka wa samari masu son aure amma abin da ake so sai ka kawo takardar shaida daga limamin unguwar ku cewa kana halartar kansu salawa sai limamin unguwar ku ya amince da kai wata ya amince da kai ba za a taimaka maka ba sai dai ka miji je ka ina zaune sai ce yake ta yake ta fara sai ce a gani ne kaza ta kaza kaza kaza din na je kungiyar ta ka saurari amma an ce madrasa kula da matasa an ce da kula ta ta kaza to amma masallaci take kula ce yake da ni irin saboda nan kaza yake ai ba ba na ka dina wani wani wani yake ina kulki kalan ke primary kalan ke secondary har muka ne yana yana kai to yake kirki ne na ga yana ci amma dai mutum da take ba na ganin ka a kan ido da haka ba zan rubuta ba ki fi da gidan wani sai Allah ki yi in wani abu ne da ni zan taimaka maka ne ba kuma ni da kake tsarin ka ko zai maka amma in rubuta ta kana zuwa sallah ba ko ba ka zuwa ake ya ni rijin ta Allah da rubuta ba Allah ka kare mai hakura kuma dan ke haka sai rubuta mutum da yake zuwa salama ilmi da kada mun gaskiya da gaskiya akwai takardu waɗanda ba su shafi wannan darasin ba amma galibi mata ne waɗanda ke magantaka da masallaci suka rubutu in nuna suna bukatar mu amsa musu don haka za mu amsa waɗansu daga ciki ko da ba su shafi darasi ba don saboda inda ne suna sauraron karatu wannan tambayar tana cewa mutum ne bayar da sadaki da matar da yake so ya aura sadaki kawai ya bayar ba riga an ɗaura aure ba ya halatta ya kusanci wannan matar ba halatta ba ya an ɗaura aure biyan sadaki da ban ɗaura aure daban dan an ya ɗaura aure ba riga an ba da sadaki ne kuma ya halatta ka kasance ta a kuma iya ba da sadaki kuma ba riga an ɗaura aure ba kaga tunda ba ɗaura aure ba kasance ta ba amma an ɗaura aure ba ka ba da sadaki ba ya halatta ka kasance ta kaga ko banki shi ɗauran aure shine abin da zai halatta maka matarka matukar ba ɗaura ba duk alkawari da aka yi na baka shi kuma shine ɗauran aure ba duk bai ko da aka yi aka raba goro aka sa rana kaza da watan kaza duk wannan ba shine ɗaura aure ba ka hakura a ɗaura in dai rabon ka ne zai gare ka in ko ba rabon ka bane za a yi dai zuwa zuwa ce an fasa ba a ce a ce ka ba ta takarda nan da ba aure aka daura ba to dan haka sai kiyaye wannan wannan yake tambayar cewa jinin al'ada yana damun ta kwarai da gaske sai ya zo wani lokaci kuma sai ya dauke har ta rasa inda za ta kanta ba ta iya gane wani cikin al'ada ita ne ko ba cikin al'ada ba mata suna haɗuwa da wannan matsalar musamman a rayuwar yau me yasa yau wannan matsalar ta fi yawa sama da da saboda galibi magungunan da mata suke amfani da su na tsara na tsarin iyali wanda ke hana ɗaukar ciki to su suke rikitar da al'adar mata ko kwanakin su karu ko su ragu ko kuma ya rinka zuwa da safe ya ɗauke kafin azahar kuma ya sake dawowa bayan isha'i wani lokacin ya zama kamar tago ɗaya to sai ya fuska mu kanta cikin ruɗa ne kwarai da gaske to amma dai a bayan mun karanta babin haira kwarai da gaske wanda yake mun dan yi gargadin bayanin da Allah ya sa muka yi amma dai a takaice ita mace abin da ake so ta lura shi ne siffofin gidan al'ada da shari'a ta ba da yadda ta zo ta san wannan al'ada ne in ko ba wannan siffar zama da al'ada bane ba bayan ta zama siffofin gidan al'ada kuma sai ta san kwanakin ta ita karan kanta ta fuskar kwanaki kila wata ta zanto kwana biyar ta saba yi kwana shida ta saba yi kwana bakwai ta fara yi ta yi wannan har tsawon wadansu shekaru a haka take to wannan za a ɗauka kwana biyar ɗin nan ko shida nan ko bakwai shine al'adanta idan jini ya ci gaba da zuwa to duk abin da ya biyo baya ɗoriya akan waɗancan kwanakin to ba al'ada bane ya zama istihaba shi ne an sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata mata da take cewa jini yana ta zuwa mata sai annabi ta ce ki daina yin sallah a kwanakin da kika saba cewa dama su ne al'adar yake da zaran kwanakin sun wuce to ki cigaba da yin sallah da yake da kara ko kwana ɗaya ba mun karanta wannan adabin baya idan mu karanta ba yake kawai da istala ayyama a kara'i ki daina yin sallah kwanakin da kika saba da zaran ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai dama kika saba sun yake da ya ku dai kanki take da sallah kun yi wata ko da tare kun zama istihada kenan da ita ko mai istihada ɗaya daga cikin halaye guda uku ko dai ka ce duk lokacin sallah sai kai alwala ko da kuna da tabbacin alwala da ne azhar yanzu na asar din ba tare ba inda haka sai ta bi ta tsarki ta sake alwala dukkan lokacin salloli guda biyar din ko da ba ta yi abin da ke yi da alwala ba dai kenan ko ka ce duk lokacin sallah sai ta yi wanka wanka da niyyar wankan istihada ba wai ɗauke jinin al'ada ba sun farko ɗaya ce niyyar ta bambanta ka yi wanka ta yi sallah ka yi wanka ta yi sallah wanda wannan kudin za ta yi wanka su nawa ko biyar ko kuma abu na uku duk salloli guda biyu masu tare da lokaci ta hada kuka yi alal misali a zahar da al'asar idan a zahar kai kai ku tanjiri da ta har sai farkon da asar ya shigo sai ku yi wanka ɗaya sai ku sallaci salloli guda biyu lokaci guda sai a zahar ku yi sallah da farko da asar idan magariba ta zo ba za ta yi ta ba har sai lokacin farkon isa ya shigo sai ku yi wanka da talatin da raba raka uku ko kuma da talatin da da wani wanka in kuma ta zo kuma ta mata wanka daya wanda yake kuma za ta yi wanka uku da annabi ya nuna wannan shine abin da yake soyuwa ya zuwa gare in ta ɗauki salon alwala alwala ya halatta in ta ɗauki salon yin wanka ɗaya ɗaya ɗaya har guda biyar ya halatta in ta ɗauki cewa bari ku rika haɗa salloli guda biyu ɗin nan lokaci guda haka wannan rahusa ce shari'a ta baka wannan shine hukuncin mai istihaba kamar da hadisan annabi suka nuna wannan duk mun karanta su baya an gane ko to amma game da siffofi da aka bai ma jinin al'ada din wanda za ki iya kallo bayan dan wannan muna magana kan cewa kun saba kwanaki to kuma sai siffofi da zaki gani siffofi kuma annabi ya ce shi jinin al'ada jini ne mai launin baki ma'ana ba ja ne da ba ja ne mai kirkin baki ta tare da shi daga lokacin da jini ya zama gai ba mai kirkin baki ba ke ba zama al'ada ba da ne da ke zama haihu zaman aswad yawa sannan siffa ta biyu su jinin al'ada wani lokaci yakan tunkuta juna wajen fitowarsa kamar ana tantan din da dake ana tsire shi sannan siffa ta uku kuma wani lokaci gaban mace na zafi ko lokacin fitowarsa ko kafin fitowarsa wata ma tun kafin ya fito din alamar za ta fara jinin al'ada kuma za ta rinka matsala da ciwon ciki ko ciwon mara to wannan zafin gaba din ɗaya ne da cikin siffofi siffa ta uku kuma wato yana karni ba ta hudu kai to wannan siffofi guda hudu sune siffofin jinin al'ada idan kika ga wani jini tare da ke baya da ɗaya daga cikin siffofin nan ya ne kai ba launin baki ba baya kun kudin jinin kila malalowa yake ma baki sani ba sannan ba ki jin wani alamar zafi ko kafin ko lokacin fitowarsa sannan baya karni to wannan ba jinin al'ada ba ne jinin ɗin sahaba ne don haka baya sa ki daina sallah baya sa ki daina azumi baya sa ki daina dawafi baya sa kun mijin ke kaurace shi wannan shi ne abin da Allah ɗan ne kamata mata su kula da shi karfe kuma nasiha da wani wato mata matukar ba wani izini mai ƙarfi zai shafi kiwon lafiya wanda aka samu tabbaci da cikakken rahoto daga wajen amintaccen likita mai kimi cewa ya kamata ki kaza ya kamata ki kaza to bai kamata kawai mutum ke ta amfani da magunguna ko allurori ba don za su rikita miki al'adar ko baya da haka yanzu binciken ya nuna galibin magungunan da allurai suna haifar da ciwon kansa da kansu suke da wannan bayanan galibin magungunan suna haifar da ciwon kansa da ya kusan wanda baya haifar da cuta an gane ku abu na biyu kuma in za ku yi amfani da shi maganin dan an samu larura da ta ku yi amfani da shi din ko za ki yi allura din ko za ki sa liftin ko za ki sa noma za ki sa duk abin da za ki sa dan dai ki samu tsara haihuwar ki saboda an samu larurar da za ta halatta miki tsarin haihuwar to lallai karki yi abin da ka kawai ki je ki sai magani a kemis ki ta afawa kina ta zaɓe raba da bibi ko kawai ki je ko wanda likita ko wani ma'aikacin jiya ma ba likita ba ya ta miki allura har kawai ki je a kemis a yi ta miki allura ba zai raba da bibi ya kamata a samu ƙwararren likita amintacce musulmi da zai duba lafiyar ki ya duba dacewar jinin ki ko yanayin jiki ki ko shekarun ki da maganin da zaki amfani da akwai shekarun da suka dace da allura da su dace da tablet ba akwai shekarun da suka dace da tablet da su dace da allura ba akwai shekarun da suka dace a tablet ba akwai shekarun da su dace a tablet ba duk wanda likitoci sun san wannan to sai sai ki koma ga likita ko kai miji ka koma ga likita kar kawai ka auna masar ka tafi asibiti da kanta ka tafi tare da mutum ka rufe kasuwa sai an samu kiyi sai an samu lafiya ka je ka zauna a gaban ka likita ya da komai ke maka bayani da akwai abin da yi ta kasa bayyana wa likita abin da ya shafi sirrin mace kila inda likitan mace ce za ta iya mata bayani amma har kai na miji ta kasa bayyana mata komai duk dan ba su a yanzu karfi ta ba da maganin da bai dace ba kuma kai ka ka tsaya ba ka bincike ma ka kaji hakikalin al'amari ka tambaye ta komai da komai in ma ba za ta iya bayani ba su je ka yi bayani ko in ta yi ta yi bayani in za ka ɗauka likita dama ya bai kamata da ka ɗauka da a shari'a wannan likitoci ne kawai suke yana da suka da matar kai suka tsaya a waje kuma ka tura mata kofa waye ne mata ta ce ne kuma ne ne ne da ta yanzu tura mata kofa dan ne likitoci ne kuma su yana da wannan magana kaga zan ce mana mata ta sai zana sai ne yi bayani kaga sai yi maka bayani illa illa ko a gaban gari sai bayani illa illa bayanin gaskiya to kaga sai a bata maganin da bai kullum mu kalli abin da shi ne tsara mana kafin mu kalli ne nuna al'adu kuma na turawa don ce na ce daban al'adun turawa daban yanzu ganin cewa kawai sai ko waye yake dole mutum in likita ya kaɗe shi da mutum ne za ta iya bayani ko ya kaɗe shi da mara lafiya zai iya bayani a kuma da lafiyar ma da kila da zai iya bayani ba amma majiyi sai da yake tare da shi da gobe zai iya bayani sama da shi yana tambaye shi ne dawo rigina da zai ce kaza zai ce kaza har ma likitan likitan yake damun sa ta ce kaga gaskiyar al'amari kaza kaza kaza yake zai ga wani bayani ka zo na cewa kun kuke na mutum ya fita waje na Mm.
sannan a matsayin yin zawo likita duk wani likita amana ya gudu cikin wannan ciwo din cewa kan ya ce zawo ba zuwa cikin wannan ciwo to shi da yin sani misali idan maka a ce zai nan su likita ne ke kuma su zawo suna kara da kuma su ba yanzu su suna da wani kowa ma bai kamata ya sani ba sai to amma irin cuta da za a ce akwai sirri tsakanin mara lafiya da likita aka ko cuta za ta ba to da kuka yi da kamar da kuka yi da kuka yi da kuka yi da yi da kuka yi da kuka yi ya kamata ya sani ba yanzu misali akwai na mene ne abin da mace zai za ta kasance da kuma cuta ba ta san da ya sani an yi kuma sirri ba wani sirri tsakanin ku ne duk da kafin yi na ɗaya kuma aiki an samu yin tijari in ko wata cuta ce daban irin wadda ake jin tsoro to wannan ai ya kamata maka ta haifin ta faɗa maka shi ma in yana da imani da gaskiya ya kamata ya cikin cutar kan shi ta faɗa maka wannan ya gaba wani kuma na asiri ne na asiri sai ta faɗa masa ka ta jike ko sai faɗa masa ka jike ta ka'idar ke ta mutu ko in ya zo da wani wata cuta wanda take irin mai yaduwa ko mai kare da karfi da sauran su wannan dole ya bayani kuma kai likita ya ba wanda kuma fili ana an tattauna ne yake zan da wani shugaban yaki da AIDS mun da yake siya mana latta kan cutar AIDS gulliyar ta yaduwar ta yake aikar da ita ya ake daukar ta amma kuma sun yana mana da yake domin da latta ta wajen awa uku ko yana wa makamancin haka kuma ya zama haka maka fatayoyi to waɗansu fatayoyi sai ce mu tsaya idan an tambaya shi ya ba da yadda ya san abin kiwon lafiya amma me ya dace da addini mutum da malam abdulhab muna karin bayani akan wata wannan kamar watanni biyar ko kuma suka wuce da ne wanda wannan yana da kyau a masallacin juma'a ana irin wannan yake wani masani ta fuskar tattalin arzikin kasa masani ta fuskar siyasa masani ta fuskar kiwon lafiya wannan duk yana da kyau a wayar da kan mutum ne hanyar ta wayar da kai to kaga da ya zo kan wannan magana cewa magana ce a aiki a dokar likita akwai abubuwa na cutar da ka sani ka tare da mutum ko shi kaɗai ma ba za ka faɗa ba akwai abin da kuma shi za ka iya faɗa masa amma ba za ka faɗa wani ba yake to yanzu da mutum ya zo yana da cutar A za mu yi dabara matansa su zo mu auna su amma ba su riga sun ɗauka ba amma matuƙar zai su gaba da zama da su za su ɗauka mu faɗa musu mun kai ka'idin likitanci mu kyale su kuma ne su ɗauke mu cutar ya ya kamata mu yi kawunan zane da muka ce wajibi ne ma ya faɗa a shari'anta wajibi ne ma ya faɗa ba wani magana rufa da fati wajibi ne faɗa wannan ƙa'idar ta likitan shi kanta dace da gari kuma ta kuma da qur'ani ko hadisi dole kace kamar ya sadar maka sai da kuma ta wannan ƙa'idar wajibi ne faɗa kuma yake ba mu labari yake akwai mutumin da ya zo muka auna muka tabbatar da wannan cutar sai muka ce gaba daya kar ka sake kusanta su Allah kalli ka faɗa musu in za ka iya in za su zama da kai haka ba kai ba kusanta su a zauna haka kawai ana zama aure zaman cin tuwo in kuma ba haka ba to ka sallame su kawai sai kai aure yace da yake mutumin nan baya da imani sai ya tafi shiru ya ci gaba da zama da matarsa yace guda hudu ne da karshe da muka zo aka auna su daga baya kowace ta dauka kowace ta ɗauka akwai wanda ya dauka duka ƴaƴansa kuma duk suka dauka ta hanyar sa saboda ana musu aski tare ana musu yankan farce tare to kaga wannan ba wani maganar wani rufin asiri a ciki ba wani maganar rufin asiri an gane ko don wani abu ne wanda yake zai kawo annoba ce babbar annoba saboda haka ba komai ne za a ce a rufe asiri ko kuma komai ne abin nan ba ko abin da baya bukatar